بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na littafin kashfu shubuhat wallafa ta babban malami shekul islam muhammad ibn abdul wahab rahimahullahu ta'ala muna cikin bayanai da malam yake mana akan yayi shubuhohi na mukhalifun daga cikin mubtadi'a da ainihin munharifun gurin bautarsu da wani allah subhanahu wa ta'ala da hujjar cewa neman karama ne da kuma wato ainihin wato tawassuli za mu tashi inda malam yake cewa al'amuru tsani in ba a manta ba malam ya yi mana bayani akan cewa shirkar da waɗannan mutane suke kai ta fi tsanani akan shirka ta kafirai da mushirikan farko saboda abubuwa guda biyu ya ambata mana abu, abu na farko a cewa shirkan mushirikan da suna yi ne lokacin da ta yi daɗi idan ta gyare ta ainihin wato yi romo sai su manta da Allah amma suka shiga cikin kunci sai su koma ga Allah su kuma mushirikan zamani suna yin shirka a kowane hali fi halin raha wa fi hali ashidda iyadan billah za mu tashi al'amru tsani na'am بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله الأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة أو يدعون أحجارا أو أشجارا مطيعة لله ليست عاصية وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أصدق الناس والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الحدود من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك والذين يعتقد والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون مما أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده يشاهد
في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به
نعم malam yake cewa al'amru sani al'amari na biyu da ya rangwantar da shirkan mutanen da akan shirkar ta yanzu ya kausasa ya ƙara munantar da shirkan mutanen yanzu akan mutanen farko waɗi annal awwalina su mushrikan farko yad'una ma'allahi unasan muqarrabina inda Allah suna bautar wasu mutane waɗanda suke masu matsayi a gurin Allah tare da Allah suna bauta ma Allah sai kuma suka shirkantar da bautar tasu da bautar ta Allah ta'ala da bautar wasu waɗanda suke masu kusanci zuwa ga Allah imma anbiya ko dai annabawa ko masu bautar annabi Isa alaihi salam wa imma auliya ko kuma masu bautar waliyan Allah kan masu bautar Uzair Yahudawa don masu bautar wato ainihin a sauran waɗanda suke bayan Allah na kwari kamar su mushrikan makka itifadin su salata ai auliya'un wa imma mala'ika ku ko masu bautan mala'ika kamar yadda wasu malaman suke cewa su ne as-sabi'a as-sabi'un da Allah ta'ala ya ambata cikin alqur'ani suratul baqara da suratu al-hajj da sauransu masu bautar mala'ika أو يدعون أحجارا يعني كوريزنا بوتر وإن تندست مقربون إلى الله تعالى الذين يعبدون الله تعالى باختيارهم سني ملائم أنهم متاني كوكم سنا بوتر أحجار wanda su kuma suna bauta ma Allah da ɗabi'arsu ba sa saɓin Allah au ashjara ko suna bautar wasu ainihin itatuwa kamar sassaken da suka yi na lata da uzza da manata da hubar galibi kaga duwatsu ne suka ainihin sassaka muti'atan lillahi laysa ta'asiya su waɗannan ahjar ne asalin unsur na dutsen da aka yi sassaka gunkin da shi ko icen da aka sassaka gunkin da shi baya saban Allah bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala yake domin zunubi kawai yana fitowa ne daga jinsi biyu jinsin mutum da kuma jinsin aljan su kadai suke zunubi amma duk abin da ka sani da dabbobi da duwatsu da ba wanda yake saban Allah subhanahu wa ta'ala to kaga da sauki in an kwatanta da wa'annan duk da ba a ce suna kan gaskiya ba su ma kafiran ne amma kafircin ma ai gaba da gabanta ina fata an gane laysa ta'asiya wa ahlu zamanina yad'una ma'a Allah unasan min afsaqin nas amma mushrikan zamanin mu suna roƙon ko bautar wasu daga cikin mutane waɗanda suke suna daga cikin mafi fajirki mafi fasikanci cikin al'umma kaga ai dan gwara gwara wa insa suna bautar annabi Isa annabi Isa muqarrabun ne ila Allah suna bautar annabi Musa annabi Musa muqarrabun ne ila Allah misala suna bautar Uzair muqarrab ne ila Allah suna bautar mala'ika muqarrabuna ila Allah to amma wa'annan suna bauta ma min afsaqin nasi ashaddu nasi fisqan wa fujura su suke bauta ma والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور su ko waɗanda suke ake bauta mawa waɗanda suke bauta musu ɗin su ne kuma suke hakaito subhanallah su ne suke hakaito irin fasikancin da su shugabannin nasu su tsawari ɗin nasu suke inda za a gane ba sharri ba ne shahida shahidun min ahli hani su muridan su ne suke hakaito irin ɓannar da shehunan su suke yi min zina na zina wasariqa da sata wa tarki sala da barin yin sallah wa ghairi dalika da makamanta ka gashi na kasa yace kama yahki sha'rani fi kutubi kamar da sha'rani yake faɗa cikin littattafan shi musamman jami'u karamatil awliya hadhihi alqaba'ih irin wa'annan miyagun al'amura wa ya'udduha min alkaramati amma saboda batar basira ina lissafa su daga cikin karamomi duka ji ya faɗo wani ya zo tarjaman wani sufi in ya gama duka sai ce wa kana radiyallahu anhu la yusalli jumu'atan wala jama'a wa kana radiyallahu anhu bayan duk na bayan duk wannan abubuwan da yake yi sai kuma a ce radiyallahu anhu kuma la yusalli jumu'a baya sallar juma'a wala jama'a baya sallar jami kuma radiyallahu anhu ya wani taɓewa ta wuce wani limaza yi tarabda an haza wa kana radiyallahu anhu la yusalli jumu'atan wala jama'a kuma ta yaya zai zama waliyin sha'arani yakan ba da labarin wanda shi in ya zo gari yakan sauka a gidan karuwa in mutum ya shiga yi fajirci da wata sai ya ce tsaya a roƙa ma gafara ya ba da labarin wanda yake zina da jaka in dai zai ga mutum ya zo wucewa da jaka wai baya iya mallakar ran shi sai ya ce tsaya kif aqdi an aqdi biha hadi tsaya in biya bukata ta da ita kuma yayi zina da jaka kuma yayi waliyi ne daga cikin waliyan Allah tijjani da kanshi yake ba da labarin ya zauna tsawon lokaci yana sallah ba abin da yake wato ba abin da yake yi a cikin sallar daga kabbara harama sai ainihin sallama ba magana baya iya karatun fatiha ba wai saboda wani uzuri wani uzuri ne ya iya yi kabbara harama ya iya yi sallama amma ba kabbara harama ba kabar gurin ruku'i da sujudi ba kaza ba kuma yace amarani man la tasa'uni mukhalafatuhu wani ya bani umarni wanda ba zai yiwu in saba mishi ba cewa in daina zuwa sallar jami'a ka san dai ba annabi zai ba shi umarnin ba ai takadin shi ma na cewa yana haduwa da annabi annabi zai taba na ka sallah ba ina fata an gane kuma ba wani shehin shi ba dan shi wai ya ce annabi ya ce mai ya bar mun kowa kawai annabi ne shehin shi wa ya ba shi umarni sai dai wani shedani kuma mallaka sa'uni mukhalafatu yana cikin ifadatul ahmadiyya kuma da kanshi ya ce ma shamamna ra'ihatul islam ko kanshin musulunci ya ce shi ke jami bai zuba kuma yanzu wai in ba annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam a gurin su babu waliyin da ya kai shi wai alfarma zai ma annabi ma ya fara shigar da mabiyan shi aljanna amma ba da haka ba ba wanda ya isa ya riga shi shigar da mabiyan shi aljanna kuma a haka ake bin shi saboda bakan basira saboda bakan basira wa man lam yaj'ali Allahu lahu nuran fama lahu min nur to kaga wannan suna bautar waɗanda suka kasance afjarun nasi wa afsaqun nas wa ghairu zalik والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي wanda yake i'tiqadin bauta bautar wanda yake mutumin kirki ko kuma wanda baya saban Allah as-salih kaga mutanen kirki kenan ko wanda baya saban Allah sai sai mithlul khashab wal hajar kamar masu bautar itatuwa da duwatsu ahwanu mimman ya'taqidu fi man yushahadu fisqahu wa fasadahu wa yushahadu bi bautar i'tiqadin wancan mai bautar waɗanda suke ba sa saban Allah ya dan rangwame ya ɗan fi dama-dama a kan i'tiqadi na kafircin wanda yake yana bautar wanda ana kallon irin fasikancin da yake yi ana kallon irin wato ainihin ɓannar da yake yi da shine fasad fasikanci na karan kashi fasad ɓannar da yake na hallakar da wasu sannan waye shahadu bihi ma da kanshi yake ba da shaida akan haka wurin da cikin asirul akbar in ya ya ce ya sha giya ƙarare ya fito ya ce sakhirtu bi khamrin in hamamtu bi shurbiha sakirtu bi khamr wata fasara za in ya ce sakirtu ya shuruto suna da malaba akwai sukuran na wadadi akwai sukuran na fana'i a gurin su yaran sufaye kama sai ce sakirtu sai ce bi khamrin kaga wannan raf'ul iltibas ya kore maka duk wani ihtimali kawai khamri idan ka ce alhamru tana zuwa da ma'anar ji mashrub haka to me kawo su Qur'an kuma idan yana nufin zoko ya sha to ya za a yi bugu idan yana nufin buguwa na zikiri ne me ya kawo giya na fata gani in ba giya ba ce me ya kawo maye da marisa in marisa ba na giya ba ne me ya kawo ambatan giya a rikicinsu da yayan shi ma babu lokacin da za mu ta batawa kan irin wannan yayan shi da ya kwaci ɗarika kun san fashi da makami ya ya kwace ɗarika a hannun yayan shi ya zama shi ne mukaddama asali baban shi yayan ya mawa talƙi yayin da kan shi ya ce a zo a yi mai yaji rukuya ya zari lokacin da ya ce wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil khuldi bila buhtan ya ce wannan magana ba ta mai hankali ba sai ce na faɗi wannan maganan ne wama masani sukurun wama biya jinnatu ya ce ba fawayin bayi nike ba kuma ba hauka nike ce da'ana an zikiri hadihi shanaya wale ya ce idan ta haƙaƙa na قال رحمه الله إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخص شركا شركا من هؤلاء فاعلم أن لهؤلاء شبهات يريدونها على ما, ما ذكرنا وهي من أعظم شبه شبههم شبه شبههم ضبط سمعك لجوابها وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم وينكرون البعث ويكذبون القرآن ويجعل ويجعلونه سحرا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم فكيف تجعلوننا مثل هؤلاء مثل أولئك مثل مثل أولئك na'am malam yace idza tahaqqaqta idan ka samu tabbacin cewa annal ladhina qatalahum rasulullah sallallahu alaihi wa sallam asahhu uqulan wa akhaffu shirkan min haula to ai daga ambatan wancan dai kana da hankali za ka daga abin da ya gabata idan yanzu ka samu tahqiqi ka bincika ka gano bisa ga ilimi cewa waɗannan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaƙe su su abu jahal a sahi uqulan sun fi lafiyar hankali wa akhaffu shirkan shirkar su tafi dama dama min haula'i akan wa'annan fa'lam to ka sani anna li haula'i shubha waɗannan suna da wata shubha kuma yuridunaha ala ma zakarna suna kawo wannan shubuhar yayin da aka ambaci wannan abin da muka ambata ya kuna kaza wanda kuna kaza kuna sai su ce to ai ga gashi mu ai musulmai ne wa hiya min a'zami shubahi ko shakka babu wannan tana cikin manyan shubuhohin su fasghi sam'aka li jawabiha to ka bada kunnanka dan ka ji amsa akan wannan shubuhar وهي اتشبه اتتي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن للي وأن القرآن يسوك ينار قرقزاسو لا يشهدون أن لا إله إلا الله أي سوى ما سشهد أبا أبن بوتادة سكياسي الله أصلا با مسلمي بني سأبو جهل ويكذبون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سنة قرية من ذن الله صلى الله عليه وسلم lokacin sulhu da ya biya da sayyidina Ali yace hada ma salaha Muhammadur Rasulullah Aba Aba Sahlin Aba Sufyan ko Abu Aba Suhail Abu Suhail bin Amr kan hada ma salaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Suhail ibn Amr yace kace ya law alim law alimna annaka Rasulullah ma qatalnaka kaga ba shi yadda ba cewa manzo sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne za ga suna kawo wannan shubha wa yunkirun al-ba'th kuma suna inkarin tashin al-qiyama kace in hiya illa mautu illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya hayata hayata lima tu'aduna in hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'uthin sun karyata wa yukazzibuna al-qur'an suna karyata al-qur'an وقالوا هذا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة هذا سنقرية القرآن ويجعلونه سحرا سنا ميد القرآن ميجرم آه وتوانه سحرين بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون لكن أول ده سكي فلا سنة سوى القرآن سحرين أم يقولون به جنة هذا سنة نفن سحري أكيم من زن الله صلى الله عليه وسلم ko kuma suna nufin shi annabi sallallahu alaihi wasallama wai sihiri ne in haza illa qaulul bashar kamar yanda al-mughira ibn shu'ba ya fada subhanallah al-walid ibn al-mughira qabbahahu Allah wa nahnu nashhadu an la ilaha illa Allah sai a to ai mu mun shaida ba suna ma hana mutane bacci la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah suna fadin ta wa anna muhammadar rasulullah min yadda annabi muhammad صلى الله عليه وسلم من ذن الله ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم فكيف تجعلوننا مثل أولئك فيا يا ذاك ميدا إرم وإنسان مية أمس نعم قال رحمه الله والجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام كذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعض كما كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة أو أقر بهذا كله وجحد الصوم أو أقر بهذا كله وجحد الحج ولما لم يصل
لم ينق قلنا أبو جل لم ينقض
ولما لم ينقض أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ومن أقر بهذا كله ودحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله كما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا
نعم فارسان اسمه تشويه قول فإذا كان فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر حقا زالت هذه الشبهة وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الإحسان الإحسان في كتابه الذي أرسله إلينا
نعم قال يكي تيوا فالجواب أمسى أنن قولن أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام babu saɓani a tsakanin malamai cewa da mutum zai gazgata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan wani abu ya yarda da sallah wa kazzabahu fi shay'in sai ya ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallama akan wani abu sai ce bai yarda da zakka ba to wannan bai shiga musulunci ba bai shiga musulunci ba wa kazalika idza amana bi ba'd al-qur'ani wa jahda ba'd hakan nan da zai yi imani da wani bangare na qur'ani ya musun wani bangare yayi imani da wani bangare na alqur'ani mai girma ya yadda wanda yayi sata a yanke mai hannu amma bai yadda wanda yayi zina a mai bulala ba kaga amana bi ba'd wa kafara bi ba'd kama sana'at al-yahud to shi ma wannan bai shiga musulunci ba kaman aqarra bit tauhid kamar wanda ya yarda ba abin bautawa da gaskiya sai Allah ya yarda da tauhidi wajahada wujubas sala amma sai yace sallah ba wajiba ce ba duk girman imanin shi da tauhidi da aqida ya zama kafiri ina fata an gane wannan aw aqarra bit tauhid was sala ya yarda da la ilaha illallah ya yarda da sallah wajahada wujubaz zakat sai yace zakka ba wajiba ce ba duka wannan wajibcin sai ya zo a qur'ani da ya zama kafiri أو أقر بهذا كله قدية يدد وإنن أما وجحد الصوم سيبي يدد أزمي با كما قاش ألا يا وجبت القرآن أو أقر بهذا كله يا يدد سلة يا يدد أزمي يا يدد زكاة يا يدد أينهم واتو إي زكاة يا يدد كلمة شهادة وجحد الحج سيبي إيماني دا أيكن حج ببي يمسنش يتبا واجبي بانش ما يزم كافر ولما لم ينقد أناس إنقاد ينقاد zama yankad saboda zuwan lam aljazima walima lam yankad unasun fi zamanin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama lil hajj yayin da ya kasance wasu mutane daga cikin a zamanin manzon Allah su sallama ba su biyayya ba lokacin da aka ce aje aikin hajji ba su tafi ba anzalallahu fi haqqihim sai Allah ya saukar saboda su walillahi ala nasi hajjul bait Allah yana da haƙƙi akan mutane su ziyarci ɗakin Allah dole ne ya ɗaura musu man istata'a ilayhi sabilan ga wanda ya samu ikon zuwa a gare shi wa man kafara fa inna allaha ghaniyun 'anil 'alamin wanda ko ya butulce ma Allah bai je aikin hajji ba to lalle Allah ya wadatu daga abinda mutane ko talikai suke aikatawa dama in sun yi kansu suka yi mawa wa man aqarra bi hadha kulli duk wanda ya yarda da wa'annan gabaki daya kaga hadda hajji rukunan musulunci ko wa dahada al-ba'sa amma sai ya yi inkarin cewa in an mutu za a tashi ga an shiga ɓangaren imani sai ya yi inkarin tashin alkiyama kafara bil ijma da ijma'in malamai ya zama kafiri wa halla damuhu wa malu jinin shi da dukiyar shi ta halatta haka wancan koda ya ce la ilaha illallah sai zo da wasu shirkiyatin da za su warware la ilaha illallah zai zama kafiri domin ita la ilaha illallah kulli ce kamar alwala tana da nawaqidu kamar yanda in kai iska alwalaka ta kare to da kayi ridda musuluncin ka ya warware la ilaha illa mutum ta yi iskiya ta lalace na fata an fahimci wannan kama qala ta'ala innal ladhina yakfuruna billah lallai waɗanda suke kafirce ma Allah wa rasulihi suke kafirce wa manzon shi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rasulihi suna so su raba tsakanin Allah da manzon shi ce sun yi imani da Allah amma kuma ba su yi imani da manzon Allah ba bayan Allah wa rusulihi tsakanin Allah da manzannin shi su ce ya Allah ya aiko manzo kaza banda manzo kaza kamar yadda Yahudawa suka yi wa yaquluna nu'minu bi ba'd ce mun yi imani da wani bangare na littafin Allah na attauran da aka saukan musu dan a cikin ta akwai zancen yin imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Annabi Isa alaihi salam kuma sun kafirce musu wa nakfuru bi ba'd wa mun kafirce mu wani bangare kamar kin yaddar su ga ayar razum wadda ta zo a cikin littafinsu a yuriduna an yattakhidu baina zalika sabila suna so su riki wata hanya ta yaudara a tsakanin haka ulaika humul kafiruna haqqan waɗannan su ne wato tantagaryar kafirai duk da kasancewar sun yi imani da wani bangare amma kafirce ma wani bangare da suka yi shi ya ruguza imaninsu da wancan bangaren فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر حقا زالت هذه الشبهة to daga sanda ka gano cewa Allah subhanahu ta'ala ya faɗa ƙarara a cikin alƙur'anin shi cewa wanda ya imani da wani ɓangare na alƙur'ani ya kafirce mu wani ɓangare to ya zama kafiri na hakika to daga nan wannan shubuha sai ta gushe daga gare ka Allah ne ya yi umarni da abi la ilaha illallah a faɗe ta sai mutum ya faɗi la ilaha illallah kaga yayi imani da wani bangare na Qur'ani amma kuma Allah ta'ala ya hana a bauta mu wani shi sai dai ya bauta mu wani Allah ya kafirce mu wani bangare na Alqur'ani ya zama sinu ma'ana daidai da irin wa'incan Yahudawa da Allah ya kafirta wa hadhihi hiya allati zakaraha ba'd ahli al-ihsa wato wannan shubha ita ce wani daga cikin mutanen ihsa wani bangare ne na yankin Najd ya ambata fi kitabihi allazi arsalahu ilayna a littafin shi da ya aiko mana da ibn abdul wahab rahimahullah ya rubuta sako yana gayyatar su zuwa ga tauhidi wai shi wannan ya koshi da ilimi ne sai ya rubuta ai mu ba kafirai bane tunda mun faɗi la ilaha illallah duk da suna bautar kabari suna kaza suna kaza Allahu a'lam sauran jawaban zamu ji su daga baya insha Allah subhanahu wa ta'ala wannan karatu na 13 kenan to Allah ya samu dace